أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta hudu ga watan Ramadan a shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da tara ko ga watan shida shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha shida miladiya a mu ci gaba da tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci na madinar da ta tsawa kuma ƙarƙashin kwalejin hajjo rasul foundation for islamic Food and culture a wannan anguwa ta arewacin anguwan sarakuna cikin garin bauchi yawa suna tambayar lokacin da ake gabatar da wannan tafsiri muna gabatar da wannan tafsiri ne daga karfe hudu da rabi na la'asa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
نعم سورة داما a farkonta ta ɗauki kashi ta raba mutane zuwa gida uku. Farko ta fara magana a kan mummunai. Alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ta ci gaba da bayani. Sai kuma ta zo ta fara magana sai magana akan kafirai. Zallan kafirai wanda dama kwata-kwata su ba su yi imani da Allah ba. Kuma yanzu ta ɗauko kashi na uku kashi na farko muminai kashi na biyu kafirai kashi na uku kuma wasu mutane ne in between su ba su zama musulmi ba su kuma ba su zauna a cikin kafirci don tabbata kafirai ba to su ne wayanda ake ce musu munafukai su ne yau za mu tashi a kansu ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر a cikin mutane akwai wanda in sun gamu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce sun yi imani da Allah ranar lahira wa ma hum bi mu'minin alhali ba wai imani suka yi na gaskiya ba wato shi yasa duk ɗabi'an munafinci iri ɗaya ce sai dai ta bambanta duk wanda zai zo mutane ya nuna wani abu daban abinda zuciyarsa take kulle da shi daban ana kiran sa munafiki duk wanda halinsa zai zama to zahirinsa daban abinda yake cikin zuciyarsa daban ana kiran sa munafiki akwai munafiki na akida shine wanda zai zo ya nuna fi musulmi ne amma kuma kafirci shine cikin zuciyarsa akwai munafiki na ɗabi'a shine wanda zai zo cikin mutane yana nuna kamar yana tare da su baya tare da su idan ya fita daga cikin su kuma sai ya koma cikin makiyansu kuma sai ya rinka gaya musu aibobin waɗannan mutanen da yake shiga cikin su wannan shine munafiki na dabi'a shi ma ɗaya ne daga cikin manya manyan kaba'irai wanda manzon Allah ya ce kusan har ma gara mutum ya zama da uwarsa cin naman mutane ka ɗauki maganar wannan ka kai ma wannan domin irin waɗannan mutane ba abin da suke haddasa a cikin al'umma sai rashin zaman lafiya in kaga yaki ya tashi ma wani lokaci daga wurin su ne in kaga gaba ya tashi a cikin iyalai daga wurin su ne in kaga gaba ya tashi a cikin al'umma daga wurin su ne mafi yawanci ya dauki maganan wayannan ya kai maganan wayannan ya jiyo na wayannan ya kama wayannan annani ne ke to munafinci shi yake sa mutum ya zama annani akwai kuma wani abu da ake ce masa munafinci wato ha'inci sai a ce mutum ya yi munafinci wanda ba shi ne asalin wancan munafinci babban ba shi ma nau'i ne na kamar munafinci domin ka ɗan nuna wani abu kaman na kirki alhali kuma kai ba abin kirki kai ba kaman wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo kasuwa ya tambi kasuwa yana zazzaga yana ganin yadda yan kasuwa suke kasuwanci ya sai da abubuwan sai ya zo ya ga wani gari ana sai da gari sai ya sa hannu ya cikin gari ya kaga haka sai ya ga gari da damci a ciki wato an sa masa ruwa don kumbura ke sai ce me wannan kuma sai ma'aunin ya ce ya rasu lalla a sabar sama ruwan sama ne ya dan bige shi ya ce me yasa baka ɗebo mai sanyin ka sa a sama don kowa ya gane ba wannan nau'i ne na ha'inci wanda wasu sukan ce masa munafinci amma shi asalin sunansa ha'inci ne shi ma ɓoye abu ne mai kyau ko kuma duk shari'ar musulunci ta hana kamar mutum yana sai da yadika ya kawo wani bulu ko kore fitila ya sa a ciki da daddare in an zo ciniki a rinka ganin kaya sun yi kyau sai ka sayi turmi turmin zani ko ka sayi shadda ko me ka tafi gida sai ganta sabanin yanda da ka ganta duk wannan nau'i ne na ha'inci kuma shi ma ba abin da ke kawo shi illa munafinci to daga cikin wayannan munafikai din akwai manya-manyan su kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fitar yace daga cikin su akwai Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda ma ana ce masa ayatul munafiqina shugaban munafikai kenan su ahlul kitabi ne wato yahudu ne da nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo same su a Madina sai zama ba daman su gaba zama cikin kafirci kuma duk mutanen Madina sai daga sun karbi manzon Allah ka san shi munafiki ruwa ne ya kanci shi bai san ku bai yadda da ku ba baya son yayi mu'amala da irin tafiyar ku amma ya zaka mu duka an yarda da ku ana tafiya irin tafiyar ku yaya zai yi ruwa ya ciki shi abun baya so shi kuma ba daman ya zauna sabanin mutane bi kadai to sai ya ce to bari ya nuna yana tare da ku da ya ce yana ya nuna yana tare da ku kuma aka ce zuciyarsa tana da mugun sharri da mugun kulli sai ya je ya ta kokarin kuma makarƙashiya a wasu wurare yaya ne zai yi ya fata to shine to shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an riga an yi ittifaki kusan an ce Madina ta yi ittifaki kamar Makka ta yi Madina ta yi ittifaki kamar za a naka shi shugaban Madina sai manzon Allah ya zo bayyana a Madina zuwan manzon Allah sai wannan abin da ya rushe in ana ganin sa cewa da shi yana daga cikin manya-manyan masu addini na Yahudawa wannan ya kulle wannan a ranka to kowa kuma ya zo an san an tarbi annabi ana kala al-fadru alaina min saniyatil wada'i wa jaba shukra alaina wa da lillahi da'i ayyuha al-maw'uf fi najid bil amr al-muta'i fi tasharrafta al-madina marhaban ya khara da'i duk mutanen madina suna jin daɗi wani babban mutum ya bayyana ne wanda zai zama musu jagora wanda zai shiryar da su hanya wanda zai wayar musu da kai to shi kuma sai haushi bayan da iya sai dai ya zo yana cewa ai mun yadda ai shi kana ai kai ne shugaba ai babban mutum ne kai haka dai to da shi da mu'attar bin kushairi da jiddu bin qaisin dukkan su manya manyan yahudawa ne sai suka koye munafunci suka bayyana da musulunci na'am shine sai suka zo suka samu manzon Allah suka ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira to shi kuma Allah ba a haƙintansa shi ko ina kai magana yana ji zai gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizozinsa akwai abubuwan da in kace ka faɗa sai daga inda ka faɗa din to shine sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina hakika su ba mu'minai bane har ya suke yi ba su yi imani ba يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون نعم يخادعون الله سنة يوى الله يودرا سنة سنة سنة يودرا الله والذين آمنوا سنة يودرا وإن لتكي إيماني وما يخدعون إلا أنفسهم وأنفسهم وما يخدعون با wanda suke yaudara illa anfusahum sai kawunan wato sai aka kwatanta kamar suna yaudaran Allah Allah kuma ya ji karfin a yaudare su wato suna yin wa maganan suna yi wa muminai shigo shigo ba zubi suna nuna wa muminai kamar su muminai ne wai dan su ne ne su yawo da hankalin muminai to ka san yawo da hankali kamar yau shine yaudara ko ba haka ba to su mumine kuma me yasa suka zama mumine yardansu da Allah da imaninsu da Allah don haka idan ka ha'ince su ka yaudare su ka yaudare Allah ne kaman ka yaudare Allah ne to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya musu mufa'ala abinda suka ce abinda suka nuna suna yi sai Allah nuna kamar shi ma yana musu wato suna yaudaran Allah Allah yana yaudaran su amma Allah baya da sifa irin wanda za a ce na yaudara su kuma ba su da wani ƙarfi da za su yi wani abu da ya kama da yaudara din a fannin balaga ana ce ma wannan mushakala idan ka yi wa mutum abu ta hanyar rashin ta hanyar nuna kai ma ka wautar da hankali kai ma a wautar da hankalinka an gane to shine Allah subhanahu wataala ce suna yaudaran Allah domin suke yaudaran Allah bima azharu min al-imani na abin da saboda abin da suka bayyana na cewa sun imani ma isra'il alal kubur alhali suna nan tabbace akan kafirci ya atakiduna sun kudurce bi jahalihim dan jahilcin sa annahum yakhda'una Allah cewa wai suna yaudaran Allah ne da zalika da wannan saboda su ba su ganin Allah gaskiya ne su gani suke annabi ne kawai ya zo da addini saboda haka bari su yaudare shi da shi da mutanen shine yace bi izhari ma azharu ta hanyar bayyana da abin da suka bayyanar min al-imani na cewa sun imani ma isra'il tare da sun tabbata alal kufur akan kafirci wa anna zalika nafi'uhum indahu sun dauka wannan zai amfane su a gurin Allah wa annahu yaruju alai zai daraja a gurin Allah kama kar yaruju ala ba'd mu'minina kamar yanda suka dauka kamar yanda hakan zai iya yin daraja a wajen mu'minin da ba sani ba su dauka su mu'minin ne da gaske wa ma amilu wa ma alimu ba sani ba anna Allah cewa shi Allah la yakulu ba a yaudararsa li'annahu la tatafa alaihi khafiya dan shi fa abin da yake koya a gare shi ibn kathir yace an-nifaqu abin da ake cewa nifaq huwa izharul khair shine ka bayyana da kana da alheri wa israrul sharri ka koya sharrin ka sharri shine ba tare da mutane kake ba alheri shine kaman kana tare da mutane sharri shine ƙarya alheri shine gaskiya sai ka nuna kai mai gaskiya ne alhali kai makaryaci an gane وهو أنواع كشي كشي ني شي شي منافنتي اعتقادي akwai munafinci irin na aqida huwa allazi yukullidu sahibahu fil nar irin wannan munafinci shi ke dawwamar da mai yin sa a wuta shi in in mutum ya mutu zai dawwama a wuta ma Allah ya ce ma a karkashin wutan ma suke kafirai suna sama suna tasa wa amaliyu akwai na akwai na aiki wa huwa akbaru dhunubi shi kuma na aikin shine mafi girman zunubai wal auzari da laifuka li'anna al-munafiqa dan shi munafiki yukhalifu qawluhu fi'lahu maganar sa ta saba da aikin sa wa sirru wa sirruhu alaniyatuhu abin da ya koye ya saba da abin da ya bayyana wa inna ma nazala sifatul munafiqina iyaka sifofin munafikai ta sauka ne fi suwar al-madina fi suwar al-madina ta cikin surorin madina li'anna makkata saboda ita makka lam yakun biha nifaqun ba munafinci a can bal kana biha khilafuhu abin da yake kan sabanin munafinci ne shine kafirci kafirci ne zalla amma da aka zo Madina kuma to sai aka samu ƙari da rigimar da ake a maka tsakanin musulunci ne zalla da kafirci zalla da aka zo Madina kuma sai aka samu ga halin fitaji to ga kuma kafirai asali na Madina ga kuma musulmi to kafirai suna nan a kafircin su zalla wanda ba su musulunta ba muminai suna nan a muminan su zalla waɗannan kuma wanda suke ganin su ba su yarda da musulunci ba kuma ba su ba su ba su suna tsoron su ba su ba su ba musulmi bane sun suka ce sun musulunta amma ba musulunci a hakika an gane wa ma ya kada wanda ba su yaudaran kowa illa an fi son sai kansu me yasa Allah ya ce sun yaudari kansu ha to idan ka je lahira in sun je lahira za ya tabbata sun yaudari kansu sun yaudari suna ɗauka sun yaudari muminai ko yanzu suna nuna su musulmi ne alhali kafirci ne to amma kuma dole za su yi sallah da mutane dole za su yi azumi da mutane dole za su je haji duk dai za su bada zakka za su yi duk abin da aka ɗora wa musulmi amma kuma duk da haka ba suna yi ne akan sun yarda da musulunci ba to idan suka je lahira sai su ga duk wannan aiki da suka yi aikin banza ne an tattara su da kafirai an sa su a wuta waye suka yaudara sun yaudari kansu dan sun nuna wa kansu kamar su da yanzu wannan sun yi na gaskiya su wannan ayyukan sun yi su na gaskiya ai kaga da sun je lahira sun samu sakamakon su na'am wa ma yashuruna amma saboda jahilcin su ba su gane cewa suna yaudaran kansu sai suna ganin kamar suna yaudaran Allah da manzon na'am في قلوبهم مرض فزادهم الله مولا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai ciwo fazadahum Allahu maradan Allah sai ya ƙara musu wani ciwo a zuciyarsu akwai ciwo na hassadan manzon Allah domin asalin abin da ya kawo munafikin kenan hassadan manzon Allah ya za a yi wannan ya ɗaukaka mu ne manya a garin nan aka ji suna cewa wane ne ya fi dukiya a cikin mu ya fi ƴaƴa wa mu ne manya a garin nan za a yi wannan ya zo ya ɗaukaka to wannan ciwo na hasada sai ya sa suka kyamaci manzon Allah suka ƙi yin imani da shi alhali sun san gaskiya ne sai a wani wuri ma sai da suka fito da hasadan su a jini suka ce wai me yasa bayan Allah ya aiko manzo ba zai ko aiko rajulun min al-qaryatayn aziz wani babban mutum daga cikin ko maka ko madina ko sham wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba haka suke so ba kenan to dan haka ciwo na zuciyarsu na hassada fa zadahumullahu maradan sai Allah ya kara musu wani ciwo wannan ciwon shi ne ya sa musu duhu wanda ya hana su ganin hasken imani sai ya zama sun tabbata akan kafirci kaga wannan ma wani ciwo ne نعم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم عذاب ميرتكي تنا نتنا جلنسو الاهرة بما كانوا يكذبون saboda ƙaryata ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah da suke yi wani mawaƙi na cewa isdir ala sayyidil hasudi فإن صبرك قاتل النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل sai hakuri da makircin mai hasara hakurinka zai kashe shi ita wuta kanta takan ci in bata samu abin da za ta ci ba su hasadan su ba abin da ya kara manzon Allah sai daukaka tun a makka hasada ya kara manzon Allah daukaka ba wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifan annabta a sauran kasashen Laraba iya cikin makka ne amma lokacin da aikin hajji yayi sai kafiran maka suka yi nufi to yanzu ga Muhammadu ya bayyana mutum ne mai zakin baki daga yayi magana in mutane suka ji sai su karba kamar shi ne kaza kaza kaza yanzu ya zamu yi in an zo aikin hajji duk mutane za su bi sai aka ce to yanzu mu kafa delegate delegate din nan shine zamu nemi hanyoyin da suke shigowa maka duka mu ajiye delegate din mu a gurin mutum yana zuwa zai wuce yana aikin hajji sai mu tsaye sai dalilin ɗin mu tsaye da shi su masa bayanin annabi Muhammad sai masa masjidci ne boka ne mawaki ne matsafi ne duk dai abubuwan da sharri su faɗa dan karki kar ku kar ka saurare to haka kuwa su kai suka yi gungu gungu gungu gungu kowa da wajen zaman sa lokacin da alhaji suka zo alhaji yana zuwa barka da zuwa marhaban ya hujjaj الحمد لله أتيت إلى الحج والمك والمك ومكة الآن ليست كما هي بالأمس إن مكة قد تغيرت ظهر فيها رجل يسمى محمدا هو كاهر هو شاعر هو ساهر لا تسجي إليه لا تستمع إليه إذا أراد أن يتكلم معك ففر منه سكرت أكل المتاني daga ka zo sannu barka da zuwa sannu alhaji to madalla ka zo haji ɗakin Allah bana fa maka ba kaman bara bane wani mutum ya bayyana masirci ne boka ne mawaki ne mai dabo ne kar ka saurare shi tun daga yayi magana za ka dauka daga ya fara maka magana ka gudu haka su irin dai to in an zo suka zo suka tare mutum suka masa ka to zama hajin jahiliya ne akwai bude idanu a cikin al'amarin akwai wasu abubuwa na ka gani yanzu ni wannan sabon labari ya bayyana in koma garinmu a ce ka ji mutumin nan da ya bayyana ka gan shi ka ce ban gan shi ba ai yi zuwan banza sai ce ba yadda za a yi komai rinsi sai na ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yaya za a yi mutum a ce masiyarci a ce matsariyarci a ce kuma matsafi a ce mawaki tun lokaci ɗaya ba ya yiwuwa a samu sai mun je mun ga wani irin mutum ne mu tantance abin da aka waɗannan wanne ne na tabbas shi kenan da haka ne annabi yana zaman sa sallallahu alaihi wasallam suka turo masa mabiya shi bai je ya yayi karba ya faɗa musu ba su da kansu sun kai masa sun kai information sun ba da labarin sa sun kawo masa jama'a kuma a irin wannan ne suka sa mutanen Madina suka ji suka ce ah to wannan ko dai mutumin nan ne da Yahuda suke ce mana arnan banza ai wani mutum zai bayyana sunansa Muhammadu zai zo da addini mu haɗu da shi mu yaƙe shi to in dai haka ne mu riga su mu karbe shi mu ne ake su to dalilin kenan da manzo Allah ya samu alaka da mutanen Madina farkon sahabban da suka zo suka yi mubaya'a da shi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wata'ala ya ce ai kansu suke yaudara kullun sakamakon yaudaran sai koma kansu su ba sani ba ciwo ne a zuciyarsu na hasada Allah ya ƙara musu da ciwon kafirci to kuma sakamakon wanda ya mutu yana kafiri azaba mai raɗaɗi saboda ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah da yake na'am وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نعم وإذا قيل لهم idan aka ce wa munafukai la tufsidu fil ardi kada ku rinka banna a bayan ƙasa da hanyar tada fitina domin suna tada fitina su je su haɗa wannan da wannan su haɗa wannan da wannan munafincin kafirci da munafincin cikin mutane ma duk kusan ɗaya ne haɗa wannan fitina da wannan haɗa gaba tsakanin wannan da wannan raba tsakanin makwabci da makwabcinsa raba tsakanin miji da matarsa matansa raba tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa duk aikin munafukai kenan na zunubi na babban zunubi na kafirci kuma haɗa musulmi da kafirai ya ɗauki maganar musulmi ya kai kafirai ya ɗauko maganar kafirai ya kai musulmi domin munafukai ne suka jawo a azab su suka je suka gaya wa kafiran maka su zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam aka haɗa baki da to sashen muminai idan ya fahimci ɗaya daga cikin munafukai yana da irin wannan cutan sai ya ce masa wane ka ji tsoron Allah wannan abu haɗari ne ku daina wannan farna ne farna ne a bayan ƙasa shine idza qila lahum anta musu la tufsidu fil ardi kada ku rinka barna a bayan ƙasa ta hanyar tayar da fitina don sukan zo su ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tunku da shi sai su fita wani lokacin ba a gama karatun ba su zare jiki shi yasa manzon Allah ya hana zare jiki a wajen taro ce sai an nemi izini Allah ya ce tsare alamun nabi ne sallaluna minhum liwaza Allah yana ganin wanda suke dan zuzza suna fakewa su yi wani ya dauke idan suka ji ana ta bayani ana ta bayani suka ji abin har ya dan taba su domin dole sun san aibin su ne sai su dan zare jiki sai su ce duba yana yana ganin ku kuwa yana ganin ku kuwa yana ce ba ya ganin ku in sarrafa sarrafa Allah kulubun sai su juya su gudu in sun je gida sai su zauna a daji a gidan ubai ibn salul sai kowa ya ya ya fada akan kujerar sai din gidan da gaila kai kun ji bayanin ko yau tafi aya ta sauka yau fa wasu sabbin ayoyi to yanzu wannan aya waye ta kara kai ya kara ma imani kai yanzu wannan ya saka ya tuka annabi kai shine Allah ke cewa suna cewa ayyukum ayyukum zadatu hadhihi imanan wannan abin da aka faɗa wa ya ƙara ga imani to irin waɗannan abubuwa sharrin da suke yi kenan in sun je ko su rinka wa annabi wasu irin sunaye wasu irin sunaye na izini ya a kai ku sani ku sani fa wannan uzunin kun ne ne da shi ku daina yi zai ji kun ne ne duk irin wannan suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su nakasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne. Nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in an ce musu kada ku yi barna a bayan ƙasa qalu sai suka inna ma na da musulun ai gyara musu wallahi ba ma ɓanna mu abin da muke yi gyara muke yi ba mu taɓa yin ɓanna ba mu ba mun yi imani da gaskiya kuma mun gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam shine imamu baizawi yace suna suranta barna da gyara saboda a zuciyarsu ta riga ta makance ba su ganin addini shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amman zuyyina lahu suwa amali fara'ahu hasan ko za ka ba mu labarin wanda aka kawata masa mummunan aikinsa yana aiki mummuni amma yana ganin kamar aiki yake yi mai to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ku saurara innahum suhumul mufsiduna wallahi su ne mabarnatan asali su ne mabarnata na hakika walakin sai dai la yakuruna ba su san kuma kallatan ba ne saboda hakkin imani ya tashi a zuciyarsu nan وإذا قيل لهم عاملوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا قيل لهم هل ينزل منافقين إذا أتت في مسلم آمنوا في إيماني لجسيا كما آمن الناس كما يندى تسكى المسلمين في إيماني لجسيا كلنا منافقين ku yi ku tsintsinta imani imanin zai zama mai kyau laifi ne suka yi da ku tuba tunda yanzu an gane ku tuba ku gyara halin ku bar wannan suka ta munafin aminu kama amanan nasu qalu sai da sun ce anu'minu so kuke mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi imani ka san shi munafiki shi yake ke munafiki sa dole ne zai yi ma wanda ya dauka dan uwansa ne alhali kuma ake ba tafiyar ba haka take to daga nan ne sai sirrin ka ta bayyana zai zo ya yi magana da wanda ya dauka tafiyar su da yanzu shi kuma zai nuna maka ba haka ba to irin waɗannan su ne suke musu nasiha sai sun suna kai ma in a sha ku ka ɗauka a sha a kuma imanin muka yi na gaskiya wallahi ku duba ku gyara hannu wannan manzo gaskiya ne ne yi bayani kaza kaza abinda kuke wannan sharri ne kuma zai zama muku bala'i sai sai sai da Allah sai dai ka riga ka ruɗe yanzu ko kake mu imani kamar yadda wawaye mutane suka yi imani jahilai marasa hankali mu masu ilimi masu wayo wai wanda suke nufi da su fa hawa wawaye kamar su haibu ruhi su amma rubin yasir su bila bin ajira ba wanda ake ta azabtar da su akan wannan addini suka tsaya daram suka kibari kuma suna ganin su talakawa ne dan haka duk ka san wanda yake da dan abun hannu idan ba yayi sa'a ba musamman yin abun yayi yawa ana ganin su shine mai kuɗi a gari ko wani abu to zai rinka ganin sauran mutane kamar wasu yara ne to shi ne sai cewa mu manyan gari kuma kuke so mu yi imani irin imanin wa'annan wa'anda suke wawayen gari wato wa'anda ba su da kuɗi wa'anda ba su da mukali wa'anda ba su da daraja kuke so mu yi imani kamar imanin su ala ku saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu ma amanu kama amana sufaha ala ku saurara innahum dudin nan kuma sufaha su ne wawaye kuwa idan suna ganin suka haifi wawaye ne ko su su ne ma wawaye su ne ma asalin wawaye wai kai wai ganin su sai ake wawo ko ma haka ma ku kuna ganin ka ban ku ne wayoyi to ba ku sani ba kuma ku ne asalin wawaye mutumin da bai san Allah ba mutumin da bai san ta ina ya fito ba wato zunzurutun kafirci da shine zunzurutun jari idan kana neman an ignorant somebody kana neman jahili to ka samu kafiri ka samu iyakan jari saboda shi wanda bai yi imani da addinin Allah gaba ɗaya ma he don't know where he is he don't know ma What is the purpose of creation ɗinsa? Why Allah subhanahu wa ta'ala created? Don su zama ba cewa da creation. Bai ma san shi kwata kwata ma shi ne typical ignorance tana da wanda bai san addini ya yi na kudu ko ko sai san in ka tambaye why are you here in the world you don't know for what purpose are you here in the world you don't know where is your destination after this life you don't know in ka tambaye why this this, this thing happening like that you don't know all what you would say is it happened by accident what is accident duk abubuwan da suke faruwa nan a wajen wanda baya da addini yana da accident ne abin da faru shi ne wai babu wani abu ka taɓa ganin abu ba ne yin ba to shi haka yake daga ina ya fito ka taɓa ganin jahilci da ya wuce mutum ya ce da jiniyar sirri na ɗan adam asalinsa monki ne sai gashi ya je bin bin ya bukari ya ɗaga hannayensa na gaba yana tafiya sai ya dawo don Allah ya zai wani irin to da irin tunani ne wannan to haka ba tunanin wanda suke jin su philosophers ne masana ne to mu je a je a ce eh asalin mutum monki ne idan asalin mutum monki ne monki ko from where monki ne what is the essence of monki ko kuma monki ba da essence from kuma from waya gunsu get this change wannan step step by step changes da mun iya yin waye ba ko kuma har ko suka ce natural natural haka abu to saboda haka wanda so wanda baya da imani bai san creation ba bai san bai san asalin Allah subhanahu wa ta'ala ya creator bai san creator ba bai san purpose of the creator ba bai san destination ba kuma yana da aukewa shi ne wise man shi ne knowledgeable somebody abin da ke ganin to kai kuma shi yana ganin ka kai ne an ignorant somebody kai da kai imani kai ne wanda san me kake yi kuma haka ne a wajen wanda suke suka raina addini gani suke yi kai ne da gida ne kai ne to haka ne kana ganin wawa ne shi yana ganin kai ne wawa haka ne to Allah yake ba ta amsa ana ai kuwa ku ne asalin dolaye wawa amma ina ai ba ku san kowa waye dolaye ko ka san kana son ka samu illiterate the simple illiterate is somebody who did not know anything about what you want him to know. Wannan shi simple ignorance, simple illiteracy. Abin da yake bukata kawai ka yi kai ka koyar da ilmantar da simple illiteracy. Amma the most typical illiterate, the illiterate of illiterate shi ne the one that thinks that he knows. He knows what he didn't know. He know he thinks he thinks that he knows, but he didn't know. Shi ne abin da ake kiransa etiquette and literacy. Shi yana ganin ya sani alhali bai sani. Shi ne laraba suke cewa aljahilul murakkab jahili dole akan dole. Wani mawaƙi yana ta jahilta walamta alamti annaka jahilu wa man li anka dalil بأنك لا تدري ومن أعجب الآداب أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري kaja ya abu kuma kai baka yarda kin jahili sai kana pretending ko ba kai masani to mutumin da yake ignorant and he pretends that he is a knowledgeable somebody baya bukatar kai important ɗinsa ko kai elaborate din sa ka koyar da shi a'a abin da yake bukata shine psychological medicine domin kana so ka kari koyar da shi ba zai ai na san da zai man da Allah ya fare ni wannan abin da na riga ka ba zai koya abin da yake bukata psychological medicine ka tabbatar maka ya gamsu cewa bai sani ba sai ka ba shi wannan medicine ya yarda bai sani sannan sai ka ba shi kuma ilimi shi abin da yake bukata sai a kai kankatan hospital a masa a masa magani a gamsar da cewa bai sani ba sannan kuma sai in ya zama bai sani ba sai a ba shi shi ne yace to ina zan samu wanda zai mun lamuni ya sanar da kai cewa kai baka sani ba abun mamakin da yake kowane ban mamaki kai baka sani ba kuma baka san baka sani ba to su wa'annan suna kallon muminai kamar wawa irin imanin da su gilal suka yi da imanin da suka haifar ruhi suka yi suna ganin kamar cewa wauta ne to shine Allah ce su ko ba sani ba su ne asalin wawa asalin wawa ko wanda ma ya bai san ma waye waye halitto shi ba yana ma jayayya da wanda ya halitte shi yana ma mutu wanda ya halitte shi yake cewa kaza shi kuma yana cewa ba haka shine asalin wawa shine Allah ya ce ala ku saurara innahum su hum sufaha lallai su ne wawaye walakin sai dai la yashuruna ba su gane cewa su wawaye shi sa suka ci gaba da wurin na'am
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا لقوا الذين آمنوا إلى سورة جمد وأن تكي إيماني قالوا كيف تكي آمنا آمين إيماني زي ما من لا نصد وتعالى هاي تسكياني هاي من لا نصد آمين إيماني هذا تكي بإذنه وإذا خلوا إلى شياطينهم إذا تكوما ولن ينقون بشيطاني هذا الله يسمون شيطانوكم saboda su da su da wayancan sun suka shaitanu ne idan su koma wajen shaitanihin wajen kafirai ɗan uwansu manya-manyan shugabanninsu na munafinci kalu sun ce inna ma'aku a kai da Allah kan kudan ai muna nan tare inna ma na hana mustaqiquna izgili muke yi musu in kun ga mun ce mun imani nan muna musu izgili ne mun raina musu hankali ne shine muke cewa mun imani na'am
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
لو سكت سنة إلهي الله يستهزئ بهم Allah ko zai nuna musu sakamakon izini shi ne zai musu sakayya na mummunar azaba a lafiya. saboda Allah subhanahu wataala ce wa ummi lahum inna kaydina zan musu jinkiri in nuna musu makirci na yana da karfi to Allah yace zan musu izgidi kuwa Allah ya zabi ilmi wa yamutsuhum Allah subhanahu wataala zai ya kara musu karfi da lafiya da kuɗi da jin daɗi ya abubu da su ta ɗemuwan su ci su ne a cikin cikin su da wuce gona da irin ulaika waɗannan su ne annabi na shirar salalata wanda suka sayi suka sayi bata bilhuda suka ba da kiriya sun ba da kiriya an ba su bata fa ma da har tijaratu lalle wannan kasuwanci nasu ba ta yi riba ba mutumin da ya bada ya bada kiriyarsa aka ba shi bata wa ma kanu mutaji da kuma ba kiriyayyu bane kamar yadda suka ce su kiriyayyu ne ƙarya suke su ba kiriyayyu bane su ne asalin batattu a menene injilin da Allah zai yi musu izgirin da Allah zai yi musu shine wato Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama zai fitar musu da zai ce musu tafi aljanna zai zo ya tattara dukkan munafukai sai a ce musu ku ne musulmi ku tafi aljanna su da musulmi a cikin musulmi ne a tattara cikin musulmi a tafi cikin tafi kawo musulmi sai a ce musu duk su tafi aljanna ya su kama hanyar da gudu za su shiga aljanna suna zuwa kofar aljanna sai Allah ya tattara munafikin da yake cikin kwakwalwar sai ya sa ya tsira wannan munafikin sai ya tsira sai ya zama tsaro ya yi ta tsaro ya yi ta tsaro ya yi ta tsaro ya yi tsawon munafikin da ya tsawon tsawon sai ga shi an tafi shiga aljanna sai sun je kofar aljanna sai su yi su yi su yi su yi su yi wannan tsawon munafikin nasu da ya tsiro ya hana su shiga sai ku shiga mana to ga an musu ilimi kenan an ce ku shiga aljanna alhali ba nufin a sa sa aljanna ake yi a ce ku shiga ku yi su yi su yi su yi saboda munafikin ya tsira ya yi tsabo ya tare musu hanyar shiga aljanna sai a ce to nan dai ba mu da gida sai guda biyu ko gidan aljanna ko gidan wuta in tun da dai kun kasa shiga aljanna to shi kenan gidan wannan shi ne istihza'i ta wani fasara da malamai suka yi haka Allah ya yi wani kuma kamar yadda kuma Qur'ani ya kawo tsaro-tsaro shine musulmi za su tashi fuskar suna haske hannayen suna haske kafafun suna haske na wajen da suke wankewa na alwala suna munafikai ne tashi da wannan hasken kafirai kuma ba za su tashi da wannan hasken ba don haka sai a kora masu haske gefe ɗaya sai a kora kuma waɗanda suke masu duhu gefe ɗaya a sabu yamin kenan da sabu kuma to a sabu yamin suna ta tafiya tare da munafikai da musulmi duk ana ta tafiya an an doki wani da za a je a yi hisabi domin kika kuma kafin ba a basu hisabi dama ya riga ya tafi baya da abin to suna cikin tafiya kawai sai hasken su ya mutu sai sai su ga dimi wurin su ya ya ya ya ya ya yi bangaren tun da suke ya yi hasken su ya mutu suke la hasken mu ya mutu hasken mu a ya hasken su ya mutu ku koma baya can ku ga ku sake ɗaukar hasken shine irin su wara a ku fartar da su nura sai ta mutu koma baya ta sake ɗaukar mu wanda ku da hasken ku sake zuwa ku ɗaukar hasken wannan hasken shine iyakan amfani da suka ci na alwala da sallah da abin da suka yi to an yaudare su kuma yadda suka yaudare musulunci kuma ya yaudare su ya fito musu da haske sun yi kusanci isa an kashe hasken da aka tashi za a ce ƙarfi ruwara a kun falsar da su nura ku koma da baya su je ku kashe da kuma haske ku zo ku ce ƴan kowanku musulmi suna komawa da baya sai an kashe kasan Allah a cikin sa sai ku dire a tsakanin tsakanin su da musulmi shi kenan sai za a masa zo ta mamaye kafirai da su gaba su ɗaya mu kuma musulmi kuma suna can gefe guda wannan shi ma ɗaya daga cikin istihza'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya zai musu kenan ala ayi halin ana nuna maka abin da suka yi kuma za su je lahira su ga mufa'ala irin abin da suka yi za a yi musu wani abu mai kamanta wanda kuma a lokacin da suke matuƙar bukatan wannan abin da suka yi da imanin gaskiya suka yi a lokacin suke matukan bukatar imanin to amma kuma sai su samu imanin babu su bai yi musu amfani ba na to za mu tsaya a nan na tsammanin lokaci ya yi abinda mu karanta Allah ya mu ladarsa kuskuren da muka yi Allah ya fi mana Allah ya amfane mu da wannan wata da karatu da muka yi a cikinsa Allah ya sa ya zama mana bugiri a ranar kiyama azumomin mu Allah ya karba yayin mu da suka gabace mu Allah muku gafara wanda suka dauki nauyin wannan tafsiri Allah ya saka muku da alheri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita da fatiha da zakat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar mun yi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق نصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق عليهم بلاد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين